سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan rana ta litinin goma sha bakwai ga watan azumi ko sha shida ne sha bakwai ga watan azumi Allah Ubangiji ya amsa mana muna cikin wannan sura suratul muzammil suratul muzammil jiya mun yi ayoyi guda goma sha tara a ciki yau za mu tashi aya ta ishirin ita ce aya ta ƙarshe a cikin sura ɗin wannan aya ta ishirin ɗin kamar summarizing ne na abin da aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam a can farko kafin mu fara ta mu shiga suratul muddathir akwai ɗan jan hankali kamar haka na ɗaya azumi ya tafi azumin nan saura kwana sha biyu in ka cire yau in ya yi yawa sha uku ku mata kamar yadda na lura ana gaba ibadunku suna ƙaruwa saɓanin maza gaskiya da zuna yi wa maza nasiha da asuba ibadarsu ta yi baya annabi sallallahu alaihi wasallam azumi na gaba yana ƙara zagewa ne yana ƙara ibada iyalansa ma yana rage kusantansu sallallahu alaihi wasallam goman ƙarshe yana barin iyalansa da gidansa gaba ɗaya karka yadda a ce kwanakin azumi suna tafiya kai kuma ayyukanka suna ƙara ja baya wannan alama ce ta asara gaskiya a rayuwarka alama ce ta anya ibadun da kai a bayan ma daidai ne kuwa domin ɗan adam kullum gaba yake ba baya ba ka ƙara daidai gwargwado kar ana gaba kana baya ubangiji ya baka dama ne wannan wata ne babban misalin da na basu da asuba na ce musu ina abokinmu ɗan maliki kafinta ɗan maliki kafinta shi Allah bai ba shi daman ma ya fara azumi ba Allah ya gafarta masa muna kawowa ne domin a ƙare masa addu'a Allah ya gafarta masa ya gama kintsawa azumin nan za a yi shi da daɗi ya auro matarsa wanda da ita ake so a yi azumin nan kwanansa ɗaya da ita dare ɗaya da ita washe gari Allah ya ɗauki ransa wannan mutuwa din ba ta da excuse ba maganan jinya ba maganan ka shirya babu maganan ka tsufa ba maganan kai yaro ne in ta zo fa buduwanta wali kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajalin ta to wali kulli afradina ma ajal duk wanda kowa ajalin sa yanzu zai tafi a lokacin kuma baka sani ba kamar kana bin Allah kana yawaita ibadunka to mu yi aiki da dama din nan yawan karatun ƙur'anin ka ya ƙaru sallar daren ka da jajircewa ta ƙaru bayan ka zo ka yi tarawihi ko an yi wuturi ne da daddaren ka samu dama tashi kai ta sake yin wasu nafilfili ɗin yawaita istighfari jiya mun yi maganar suhur lokacin suhur wa bil ashari hum yastaghfirun su bayan Allah lokacin suhur ɗin nan lokacin da ubangiji yake saukowa duniya saman duniya ta kusa ta ɗaya ubangiji yana neman masu addu'a masu bukatu ya amsa musu masu damuwa a yaye musu masu neman gafara a gafarta musu lokaci ne mai tsada Allah ya mana jagoranci za mu tashi aya ta 20 suratul muzammil fadin Allah madaukin sarki inna rabbaka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ubangiji mai girma da ɗaukaka yake magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar masa da cewa aikin da ya sa shi da ibadar da ya umarce shi yana yi kuma dama yadda al'amari yake da katkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana duk abu mai kyau na annabi sallallahu alaihi wasallam ana so ku aikata zaka bai zauna shi kadai ya bi wannan umarnin salloli da aka ce ba sahabbai ma suka tayi suna yi shine Allah yake labarta mana yake to inna rabbaka lalle ubangijinka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya alamu yana sane annaka taqumu lalle kai din kana tashi kai sallah adina min thulutsayil layli wani lokaci aqalla min thulutsayhi wani lokaci bai kai a raba dare biyu a dare uku ka ɗauki biyu bisa uku ma wani lokaci bai kai hakan ba saboda me sa saboda ai ba su da agogo ko kana da agogo samun exact time da Allah ya faɗa ba za ka iya ba to sulusainin da aka ce ka yi wa nisfahu wa sulusahu ɗin nan ko kuma sulusani wa nisfuhu wa sulusuhu da aka ce a yi to wani lokaci ba za ka iya cika shi cif ba wani lokaci kuma kana ɗan ƙari wani lokaci kana rage saboda me wallahi yuqaddiru al-layla wan nahar ubangiji dai yayi daren da ranan shine ya san exactly lokaci shi ya san kan lokacin shine aka ce adna min sulusayil layl wannan wani lokaci baka cikawa wa nisfahu wani lokaci kuma kana yin rabin sa ne wa thuluthahu wani lokaci kuma kana yin sulusi kuma abun sha'awa abun burgewa wa ta'ifatu min alladhina ma'aka wasu jama'a naka sahabban kama suna sallah tare da kai wannan falalan sahabbai kenan ana nuna mana girman sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sabanin yahudawa har a cikin musulmai akwai yahudawa wanda yana zagin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko me ya kira kansa ƙarya yake sunansa ba yahude kawai duk wanda zai zage sahabban annabi ko ya ce maka shi dan izala ne wace irin izala ko shi ba salafe ne ko me ya fada ko abin da ya fada inda zai zagi sahabban annabi ba yahude ne ƙarya yake to kaga saboda Allah yana yabon su ya yabi annabi sai ce wa ta'ifatun min alladina ma'a Aisha Allah ƙara mace da mun karanta wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa har kafafunsa suna kumbura su fashi kamar hadisin Bukhari da Muslim Zaid ibn Khalid al-Juhani yana sifanta mana sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam. A wannan sallar zamu ga yadda muke sallolin daren mu a cikin ta. Yace bari sifanta muku sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Salatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-lailata. Nayi sallan sallah da dare tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda sa Annabi yake sallan daren sa yadda yake in ya tashi fa sallar rak'atayn khafifatayn. In ya tashi yana yin sallah raka'a biyu ba su da tsawo. Sharp sharp yake fara guda biyu kenan wannan sunna ne ga duk wanda ya tashi da dare idan raka ɗaya kana mata rabin izu to raka'o'in farko sai ka yi ko kul huwallahu ma haka raka guda biyu din nan dan ta bude maka nishadi summa salla raka'atayn tawilatayn sannan na biyun biyun na biyu yanzu ba kai biyun farko ba to biyu na biyu su kuma sai ka yi su masu tsawo summa salla raka'atayn wa huma duna allatayn qablahuma sannan sai na biyun farko shi ne za ka yi su da tsawo to na gaba kuma biyun sai ka ɗan yi su ƙasa da wa'annan sannan su ma na gaban sai ka ɗan yi su ƙasa da su sun masalla raka ce ne wa huma duna lace ne kabla huma sun masalla raka ce ne wa huma duna ce kabla huma sun ma'autara sannan annabi ya yi wuturi kenan yadda annabi ke raka'a biyun farko ‘yan ƙanana ne raka'a biyun na biyu dogaye yake yi amma biyu na uku sai ya ɗan rage biyu na hudu sai ya rage biyu na biyar sai ya rage biyu na shida sai ya ƙara ragewa sannan sai ya yi guda ɗaya shi ne raka'a nawa goma sha uku su ne raka'a goma sha uku zaid ibn khalid al-juhani yake cewa fadalika thalatha asharata raka'a rawahu muslim wannan sune raka'a 13 ya zo daga huzaifa ibn al-yamani yake cewa yayi sallah tare da annabi sallallahu da daddare ku saurari wannan kuma hadisi yayi sallah da annabi da daddare faftataha al-baqara da yace Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin har yaji qad maghdubi alaihim waladdallin sai fara alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi da annabi ya fara alif lamim zalika kitabul la raiba fi sai da ya aya 50 sai sahabin yace na dauka zai ruku'i sai bai ruku'i ba sai ya kara ya kai aya 100 bai yi ruku'i ba annabi sallallahu ya ci gaba da sallah sai na ce to ina ga zai a wajen 100 ya ci gaba ya salle biha raka sai ya ce to tunda har yayi 100 bai ruku'i ba ina ga duka bakara zai raka da ita fa maza sai annabi ya ci gaba da karatu faƙultu yarka ubiha sai na ce to tun da har ya gama bakara na ɗauka a ƙarshen bakara zai raka an farko da ya zo bakar ban sai shiga alimrana sai huzaifa yake cato ina tsammani daga ya gama alimrana zai ruku'i raka an farko kenan sun maftahan nisa sai buɗe suratun nisa faƙara aha ya karanta ta duka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ali imran duk da cewa da ya bakara ya tsallake yayi nisa'i da yayi bakara sai tsallake yayi nisa'i da yayi nisa'i sai dawo sai karanta ali imran ali imran sai dan yi sauri sauri a cikin karatu din idan yazo aya ta tasbihi yayi tasbihi ce subhanallah idan yazo wajen roko yace Allah ka tsare mun yaji azaba in yaji aljanna ce Allah ka samu a ciki in yaji babin tsari yace Allah ka mana tsari sai ya yi rukuyi a cikin rukuyin sai ya ce subhanar biyar azim subhanar biyar azim daɗewan da ya rukuyinsa ya kai daɗewan tsayuwan la ilaha illallah izu goma tsayuwan izu goma rukuyin izu nawa rukuyin izu goma sannan ya ce sami allahu liman hamida sun makama tsawilan shi ma da ya ce sami allahu liman hamida ya dawo da ya yi wata tsayuwa sai ta kai karatun izu goma summa sajada sannan yin sujada qala subhana rabbiyal a'la yace subhana rabbiyal fa kana sujuduhu qariban min qiyamihi ita ma wannan sujadan yadda ka san wancan tsayuwan ne wannan kan yi raka'a biyu ai an gama mana a nuna maka yadda ake so a tsawaita din ana so a nuna maka yadda ake so a tsawaita tsayuwa din Abdullah bin Mas'ud yake cewa nayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita kai sahabbai ba sa ƙarya babu ruwansu ya ce wallahi da na zo na jingina sallah tare da annabi annabi ya tsawaita sallah ya tsawaita sallah ya tsawaita sallah ya ce wallahi da na kusa na aikata mummunan abu sai sahabbai suka ce wani mummunan abu ka kusa ka aikata ya ce wallahi na kusa na zauna na bar annabi ya ci gaba da kayansa ya ga yi mummunan abu ne wanda yake nuna abin da ka ƙudurta a zuciyanka mummuna Allah ba zai kama ka da shi ba lalle da abdullahi dan mas'ud ya tafi ya bar annabi a da ko bai kyauta ba ba a yi wa annabi haka yace zuciya ta tai tarayawa amma ina haka na daure na gama sallar nan da annabi yanzu ba ya zama labari ba bin Allah ya zama labari to wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar Allah shine mai kaddara dare da wuni saboda haka in an ce kai awa biyu ko kai ka raba dare uku ba za ka iya daidai 100% ka yi haka ba sai dai ka yi abin da ya sauka domin wannan na Allah ne abin da bahaushe yake fada din nan abin da bahaushe yake fada magana ne mai kyau kamar tana supporting kamar wannan kamar karkashin wannan ayin ne wannan ayan tana supporting magana shine bahaushe in an zo rabo in ku uku ne in ya raba misali kifi ne babba za a raba ayi haka ko nama a kasa wannan a kasa wannan a kasa wannan ya ce to zo a dauka mai rabon zai ce ka ni fara ban ma kamar wannan yafi yawa ko to wani a gefe zai ce ai daidai sai Allah zai ce daidai kam ai sai Allah to wannan magana ce mai kyau kai dai kai abin da kake ga zaka iya daidai sai Allah dan duk yadda kai kai wallahi ko a kilo aka dora ba ya baka zero daidai ba to sai an samu a wani yafi wani ko wancan din da ya baka 50 kg wannan ya baka 50 kg wancan ya dan fi tsoka tsoka ko wannan ya dan fi maiko maiko ke ba kya son maiko ita kuma tana son maiko kin ga ba daidai bane ke alima allam tusuhu fataba alaikum ubangiji ya san ba za ku iya yin sa exactly ba ba za ku yi 100 bisa 100 ba to dan ragi da aka samu a yadda Allah ya ce ayi dan kadan fataba alaikum annan Allah ya yaje mu babu matsala a ciki domin yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra shi Allah kullun sauki yake so da ku baya so ya takura ku faqra'u to ku ci gaba da yin sallolin ku faqra'u ay fasallu ku ci gaba da sallawa ya ku mu'minai ma tayassara min al-qur'ani ay ma tayassara lakum min al-layli duna tahdid yanzu nan yanzu nan an ce sallar daren ku yi yadda kuke so ba sai kai sulusahu wa nisfahu a'a ku yi in daren duka ne ma kai faqra'u ay fasallu kenan shi sa wanda suke kafa dalilin da wannan ayan faqara wa mata yasar qur'an min alquran cewa abin da ya sauka a wannan ba ta shiga shi sa Allah yake cewa wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka ne ya can inda yake cewa qur'an al-fajr ko a cikin nan ne ma wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr ma ma'ana qur'an al-fajr ay wa salatul fajr fasallu faqra'u قراءة القراءة معنى الصلاة وقرآن الفجر أو صلاة الفجر فقرأوا أي فصلوا كصلاة ما تيسر لكم من من قيام الليل علم أن سيكون منكم مرضى الله يسني أتيمكم ذا سامنا سالافيا kaga a ce an dora muku ta zama wajibi a ganku ba za a iya ba wa akharuna yadribun wasu kuma matafiya ne yabtaguna min fadlillah sun tafi neman kudi sun tafi neman abin arziki yan kasuwa ne kaga dan kasuwa yana jejinsa neman kasuwa ba za a dora masa shi ba dole sai kayi sallar daren nan ba an faɗi uzurin mara lafiya sannan sai aka kawo uzuri domin uzurin mara lafiya shine am sannan sai aka kawo uzuri kuma na matafi domin shi ma yana daga cikin uzurrukan da shari'a take daga kafa ko a cikin harkar azumi muka ce da mara lafiya da matafi ko fa'idatun min ayyamin ukhra to sai Allah ya ce wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah Allah yana sane wasu daga cikin kuma tafiya ne suna neman arziki wannan yake nuna halaccin neman kuɗi kake tafiya neman kuɗi ko namiji ko mace sai dai mace ne mace neman kuɗin ta akwai sharuɗa ko a cikin gidanta ne kuwa ko a cikin gidanki ne neman kuɗin ki akwai sharuɗa duk neman kuɗin da zai takura miji ya shiga haƙƙin miji ya cutar da ƴaƴa ya taɓa tarbiya wannan ki haƙura da shi yawa amma neman kudi na cikin gida da bashi da matsala sosai dan kaji ne haka kike dan yi yar akuya ce yar saniya ce sauran abin nan gayan tuwo na mai gidanki duk sanda kika sa ya bushe in kika bayar sai ki lissafa yanzu ta ci kamar na nawa in kin zo sai ki mayar mara kudin ce bane shinkafan gidanki da ya bubbushe kika ce maka kika diba maimakon a je a sayar sai ba a sayar din ba sai aka hada shi sai aka bawa kazan gidanki kazar da kike kiwo wanda an sayar aljihunki zaki sa kudin sai ki lissafa tunda mun ce kaddarawa ake alima allan tuhusuhu fata alaikum Allah zai tuba a gare ku sai ki dauki kudin sai ki sa masa a cikin ce kudin ce bane eh haka ai haka za a yi wai ta ce ai haka nace hakan za a yi in ko ba haka ba sai an gaya masa a ce tsakin gidanka dusan gidanka na kaza wallahi kajin nan da na dan yi guda 20 ina dan zuba musu in ya saura sai an sanar da shi in kuma ya gani ya kau da kai to yana da fassara biyu ko ya yafe miki ya baki kyauta ko kuma ya daga miki kafa dan yana jin nauyi yana jin kunya bai yi magana ba karki ce yanzu dan wannan ma sai an biya to ko duk wanda kunya ta sa bai yi magana ba kun san da matsala wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wasu ma tafiya suke wajen daga kalmar Allah subhanahu wataala fa yashqu alaihim qiyamul layl tafiya sallan daren ba zai ba su dama su yi ba ba za ka gane haka ba sai ka je waɗanda suke irin tafiya wa'azin ƙauye din nan masu da'awa alhamdulillah yanzu muna da mata masu kokari muna da kungiya ta immon muna da kungiya women in da'awa muna da kungiya nisa'us sunna duk waɗannan wasu kungiyoyi na mata wanda Allah ya saka musu da alkhairi suna fita da'awa har ƙauyuka a shiga cikin ƙauyuka a bi mata ana yi musu wa'azi gida-gida house to house to duk wanda ya je wannan zai gane yadda ake da wahalan yin ibada din za ka iya samun sallar dare ba wannan gurin do an dauke maka kafa wa aqimus salata wa atuz zakah sai Allah subhanahu wataala ce to bayan kun yi sallar dare kun yi nama a tsaye da sallah a bada zakka wa aqridullaha qardan hasana to sai ciyarwa fi sabilillahi ka ciyar kuma ciyarwa mai kyau alladheena yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutuna ma anfaqu mannan wala adha ka ciyar ciyarwa na mutunci ba za ka ciyar ka zo kana gorantawa ba za mu samu yanzu a cikin suratul muddathir insha Allah ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abinda kuka yi na alkhairi na sallar dare na ciyarwa na bada zakka na wajiban ibadun tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah huwa khairan wa a'zama ajra wannan shine mafi girma mafi kuma lada mai yawa wastaghfirullah ku yawaita neman gafaran ubangiji astaghfirullah astaghfirullah domin da shi za a kankare muku zunubi ma'ana dukkan ayyukan da kai na alkhairi ka bi su da zunubi dukkan gurin da kake ga aikin ka na alkhairi baka yi shi yadda ya kamata ba ka bi shi da istighfari duka abin da kai na alkhairi ka bi shi da istighfari duk wani abu da kake ga na alkhairin ni anya na yadda ya kamata ka bi shi da istighfari to in har za ka yi aikin kware ka yi istighfari to in kai kuskure fa min babi aula ku duba ba annabi ko ban daki ya shiga in ya fito sai ce gufranaka Allah ka gafarta min kun san dalilin da yake haka saboda shi annabi yazkurullaha ala kulli ahyani a duk halin da annabi yake yana zikiri amma kun san an shiga ban daki ba za a yi zikiri ba to annabi sai ya ga wannan zaman da yayi baya zikirin kamar bai kyauta wa ubangiji ba da haka in yazo fitowa daga ban daki sai ce gufranaka Allah zama da ne a ban daki na daina zikiri na daina karatun Qur'ani na daina ambaton Allah Allah ka yafe min wannan lokacin da ya tafi wani iri mu kuma ai da gangan ma za mu tafi hira gidan kawa a ji a ta zagin mutane ba ma zama haƙi ake ba a ta zagin mutane a kira wancan a zaga a kira wancan a zaga malamar ki da take karantar da ke mai baki tarbiya da ladabi ki zage ta kin san ko al'amarin ki ba zai kyau ba wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير الله سبحانه وتعالى كتوى يا أيها المدثر كونغا وانشا مزمل وان دي للبأ shi ma muddatir wanda ya lulluɓa ne amma suna da bambanci wancan ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ka lulluɓa saboda bacci hakwanta da daddare wannan ya ayyuhal muddatir ya kai wanda ka lulluɓa saboda ka ga mala'ika kwalo-kwalo a sama ya zo yana so ya kai ya baka wahayi ka tsorata ka razana ka falfala da gudu ka tafi wajen iyalinka wacce jininku ya haɗu wacce ita take taimakonka ta rufe ka ta lullube ka saboda kana ganin abin bari ta lullube kama ka daina ganinsa muddassir kenan shi wannan mai ayon suke nufi ya ayyuhal muddassir ya kai wanda ka lullube kanka saboda kana tsoron mala'ika saboda kaga mala'ika ya zo maka kaga abu a sama kawai gashi nan kun fa anzir tashi cire wannan abin rufin kan da kai miƙe ka je ka ci gaba da wa'azi nan yanzu an umarce shi da shi kadai aka aiko sakon yanzu an umarce shi je fara gaya wa mutane wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka Allahu akbar kai ta yin kabbarori kafin a aiko maka sallah wannan shimfiɗa ce da za a ɗora masa sallah wasu ya baka fatahir ka tsarkake tufafinka ba a sallah cikin abin nan ƙazanta haka rayuwa musulmi baya rayuwa cikin ƙazanta Allah ya saukar masa da wayannan ayoyi din guda nawa guda hudu me faru Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu a hadisin Bukhari da Muslim yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake fada da kansa yanzu annabi ne yake ba su mai faru a ya'ayyar muddattir annabi yake cewa jawastu jawartu bi hira'in shaharan dama ba ya kasance wata ran ya fita jeji sai ya hau dutse ya shiga dutsen hira ya yi sati kwana uku tun kafin aiko shi annabta to yana zuwa mai wata guda ya ce na taba zama a hira wata guda da na gama wannan zaman na gama zaman sai na zo zan sauko sai kawai na ji an kalla min kira sai aka kira ni na kalli gaba na banga kowa ba na duba baya na banga kowa ba na duba hagu na babu kowa na duba dama babu kowa yanzu tun da an kira ka ha kawai a ce maka maryam ki ce na'am ki haka ba kowa ki haka ba kowa ki haka ba kowa ki duba baya ba kowa ya za ki a sai sama mana kin san dai kasa kan ba kowa kin san kasa dai kan ba kowa sai sama ya ce kawai sai na daga kai sama sai na ga kamar ga wata kujera gabjejiya ga kuma wani akanta yana zaune shi ne mala'ikar jibril kawai na gan shi gashi a sama da Allah baka taba ganin sa haka baya za ka yi annabi ce kawai sai na rude sai tsoro ya kama ni sai na gudu na tafi wajen khadija baiwar Allah kenan saboda haka wannan karantarwa ne mai yawa iyalinka ta zama a bar rufin asirinka damoyinka na waje zama da ita za ku kashe a daki haka ake so mace ta zama ba damuwarka na waje guda ɗari in ta zo za ta ƙara maka 200 su zama 300 a gida ba tsanan ba matar zama ba ce a ta zama ita ce wacce allah allah kake yin kana damuwa ka dawo cikin gida za ka samu tarba za ka samu magana mai kyau za ka samu sukun fiska za ka samu mutuntawa za ka samu kimantawa to daga beji gurin kowa sai kuma gurin Khadija yana zuwa faƙultu sai na ce dathiruni dathiruni kimin mudathir ki suke mai da ni mudathir ki lullube ni ki lullube ni fadatharuni sai ta lullube ni kaga saboda mutunta ta ma sai ya ce sai suka lullube ni su iyalan nawa ita kaɗai gayya kenan sabbu alayya ma'an ta ce sai aka zuba min ruwa aka yayyafa min ruwa saboda zuba yake yi fa anzalallahu azza wa jalla yace da na da aka sa min ruwa wannan zafin na daina ci razanan ta tafi kawai sai Allah ya saukar ya ayyuhal muddathir ya kai wanda iyalinka Khadija ta lullube ka ku ga fa saboda lullubewan Khadija har aka kira ta anan kun fa anzir tashi kai wa'azi rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir aka saukar da wannan ayoyi guda hudu wannan sune shine farkon abin da aka saukar a Qur'ani bayan an saukar da Iqra Iqra ita ta fara sauka daga nan sai wahayi ya yanke bayan yankewan wahayi ba a sake saukar kamar da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya fada bayan sa sai aka sake saukar da wannan ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ka nada jikinka ka lulluɓa saboda tsoro da razana un fa'anzir ka tashi ka yi wa'azi ka je ka yi wa mutane wa'azi wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka nan gudun an ce wa rabbaka fakabbir ka girmama shi ta yin yawan faɗan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan babban zikiri ne an fara ɗora shi kan Allahu akbar ne domin nan gaba kaɗan za a saukar masa da sallah haka wasu malamai suka faɗa yin kabbarori suna da girma shi yasa Allah ya wani waje ake hukul alhamdu lillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli fakabbirhu takbira kake yawan kabbara wa ubangiji Allahu akbar bakin kai saba bakin kai saba wasu ya baka fatahhir ka tsarkake tufafinka daga najasa wasu suka ce ranka ka tsarkake ta ita ma daga shirka ayyukanka ka tsarkake su daga sabo warrujuza fahjur kuma waɗanda ka san cikin wa'azinka da zaka yi kenan wanda ka san suna bauta gumaka ka ce su kaurace gumaka da kai ake magana ma bai zaka yi da babban ba ruwanka da gumaka warrujuza fahjur ay watruk ibadatal awthan ka gaya wa jama'arka su nisanci bautan gumaka dama kai ba ka yi yadda ba ka yi nan ka ƙara nisantansu washtanibun rijisa min al'auzani fashtanibun rijisa min al'auzani washtanibu ƙaunazzu ku nisanci ƙazanta na gumaka shi ne rujuza a rujuza gumaka fahajur ka ƙaurace musu wala tamnun tastakthir wannan akwai fasara guda dewa akwai fasara dewa amma bari dauka mana guda uku kawai wala tamnun tastakthir la tuti shay'an raja'an tuta akthara minhu karka yadda kai kyauta yannan kamar da mata ake yi karka yadda kai kyauta dan a saka maka ba ma a saka ba kamar naka ba a baka fiye da naka biki kenan tana kawo miki ba da hadda littafi ake aiki da littafi amma alhamdulillah yanzu an canja ko ko yanzu ana yi a kuji tsoron Allah da in aka zo gidan biki to yanzu kawayen nan nawa rubuta min list din sunan su sai a fara sai a ce akwai mai ramu akwai DJ akwai tagoggo haka za a kirgo su to ana bayarwa ran suna daga an zo sai a ce to DJ mai ta bayar sai a ce ta bada turmin zani da mene ake kawa daddawa abin da mai sunan yaji yaji ana kawo yajin daddawa mana ta ba da yajin daddawa to yajin nan zai kai gwangwami nawa gwangwami bakwai kudi nawa ta bayar ta kara da ɗari shida to sai a rubuta daga ta aihu sai a ɗauko littafin nan ni duba min maki ga me ta yi to sai a yi ƙoƙarin biyanta sai a ƙara in aka kawo mata ƙasa da haka ita kuma ta rubuta mai ta bayar sai ta ce ka duba hajiya ka duba wanci ni fa yajin nan fa kwano uku na kai mata fa amma yanzu ka duba kulli biyu dubu biyu na sa amma ta sami ɗari uku to karka yi haka in za ka bayar karka goranta don ka bayar kana so abin nan ninka maka bayar don Allah bayar don ta cancanta wance ba ta da ƙarfi na fi ta ƙarfi in kin bayar karki tsammaci ma za ta kawo miki ko ta kawo ko ta kaka ba bukata kike ba karka bayar dan a baka da yawa wasu malamai suka ce wala tamnun tastakthir karka bayar karka yi wa Allah aiki ka zo ka goranta wa ubangiji kai aiki kake jin ni ai nayi wa Allah aikata kaza har ma wani aiki yazo ka ce haba ni da jiya ne kaza ne kaza yanzu ba zan yi wannan aikin ba Allah ya baka dama wala tamnun tastakthir magana na uku suka ce ba karka bayar ka ke goranta wa mutane ka bayar ka yi kyauta duk daga an zo magana aiwa ne shekaran jiyan nan da hogon na ba shi kaza na ba la karku karku ciyar la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha karku bata sadakar ku ta bangaren gori da cutar da wanda aka yi wa ka goranta masa shine a gaban sa ka nuna kai ka masa ka cutar da shi shine kake ga wasu ni ne na markaza ni ne na markaza wannan ba sifan mutumin kirki bane shi yasa yanzu kun ga wayannan ayoyin sun hada mana kusantan ubangiji sun hada mana tsarkake zuciya sai suka hada mana kuma makarimul akhlaq abubuwa na tsakaninmu kar mu ke cutar da junanmu wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir kai hakuri game da ibada da Allah ya dora maka da sallah na zakka na kabbarori na kuma wa'azi da aka dora maka zaka samu za a cutar da kai duk wanda zai zama mai karantarwa ne mai wa'azi wallahi sai an cutar da shi to kai hakuri a wannan abin da za a yi maka ka yi haƙuri da cutarwar da aka yi za ka samu lada ihtasib bi sabarika waqsid bihi wajh Allah ka nemi ne yardar Allah a cutar da kai ka yi haƙuri ka jure ka nemi yardar Allah Allah zai saka maka duniya da lahira fa idza nuqira to an gama an shigo wata sabuwar magana fa idza nuqira fi naqu in ku aka yi busar ƙaho na tafiya ranar tashin alkiyama ai fa idza nufika fi suri yawmal qiyama li ba'athin nasi in aka yi busar ƙaho ranar tashin alkiyama dan za a tashi mutane kun ga mun tattauna da masalan ba sai mun yi ta fada ta a wajen ba annaqur shine ake nufi da ƙaho wa huwa sur bi ittifaqil mufassirin dukkan malaman tafsiri haka suka fassara wani abu ne kun san dai an ce ƙaho kowa ya san me ake nufi to idan aka yi wannan busa din fadhalika yawma idhin yawmun asir kai Allahu akbar wannan rana ce yawmun asirun rana ce mai tsanani ranan tana da tsanani Abu Hurairah a hadisin da Muslim ya ruwaito da Bukhari ba yake cewa ranan kiyama tun daga mutanen farko har na karshe sai an tashe su yanzu daga zamanin duniyar nan kuma itan dai nan ta filin dai haka shine filin yanzu ba gashi muna ya wata yawa ba a zo masallaci ma ce buɗanan buɗanan to kin san mutum nawa ne a karkashin ki yanzu kin san mutum nawa suke zaune a nan ka san mutum nawa ne a nan to in an tashi kiyama tun daga lokacin annabi adam duk kowa ya bulluko sai ya fito kaga akwai cikowa akwai turmutsutsi asalin stampede din da ake fara ke za a same shi to abu hurairu yake cewa za a haɗu kake jin hayaniya ido ya bushe rana ta sauko kusa da kai mutum ya shiga bacin rai da bakin ciki da tashin hankali da kunci da matsi haka za a yi ranar da aka yi busan kafan nan amma saukinta Allah mun gode maka Allah mun gode maka sai Allah ya ce alal kafiri na gairu ya sirin lallai ranar kafirai za su sha wahala wannan ranar tana da wuya a wajen kafirai akwai abin da ake ce masa mafhumul mukhalafa mafhumul khitab mafhumul mukhalafa wa huwa yawmun shadidun alal kafirina kenan game da musulmai kuma ba ta da tsanani shine mafhuminta yanzu idan na ce duk kafirin da ya zo gurin nan karka bashi kenan wa nake a bawa musulmi ba to idan na ce ran kiyama kafirai za su sha wahala kenan musulmi fa ba zai sha wahala ba shi yasa sahabbai da wasu 'yan bayansu suka yi ta magana akan wannan ayan alal kafiri na gairu yasir lalle kafirai za su sha wahala sabai suka ce malamai suka ce wannan faɗin da aka yi alal kafiri na gairu yasir lalle ga kafire tana da tsanani tsanani sosai ainin in ji su da fada to yana nuna ga muminai ba ta da tsanani muminai za su samu sauƙi wannan shi ne abin da na gaya muku ana ce masa dalilul khitab ana ce masa mafobul mukhalafa an ruwaito daga 'yan baya wasu daga cikin 'yan baya tabi'ai suka ce yana daga cikin ayan da take faranta musu rai shine Allah ya danganta ta ga kafirai ne kadai kenan mu'mini za su samu dan dama dama musulmi za su samu dan dama dama alal kafirina ghairu yasir lalle tana da wahala akan kafirai kenan akan musulmai akwai sauki zarni wa man khalaqtu wahida
ذرني ومن خلقت وحيدا bari ki fassara su dadaya dadaya saboda zan yi wani introduction Allah ya ce ka rabu da ni waman da kuma wannan mutumin khalaqtu wahida wanda na halicce shi shi kadai sanda yake cikin mahaifiyarsa shi kadai ne ba shi da tasiri a ya fito duniya shi kadai ba kowa ba ehem وجعلت له مالا ممدودا na saka masa dukiya birjik
وبنين شهودا na ba shi ‘ya'ya maza ga sunan kowa yana ganin su kusan ‘ya'ya maza su ne za su fito layi ‘ya'ya mata ‘yan zaman gida ne na ba shi ‘ya'ya maza wanda kowa yana ganin su in an taɓa shi za a iya ɗaukan mataki Ehe.
ومهدت له تمهيدا na zuba masa abincin daɗi na rayuwa zubawa ثم يطمع أن أزيد مزيد ya ƙi gode wa Allah ya ce yana ta neman a ƙara masa wai ya dace ku yi tunani ku ce wannan wani mutum ne ko ba ka ba ne don ku yi tunanin mutumin na sa nake fasara shi daddaya daddaya kuma ya so mutumin nan saboda matsiyaci ne kuma kullum yake so a ƙara masa كلا إنه كان لآياتنا عنيدا Allah ce wannan mutumin lalle wannan mutumin ya kasance mai taurin kai ne game da ayoyinmu ya yi ta izgilanci ya watsar yake aiki da su سأرهقه صعودا zan jefa shi wutar jahannama ta iya ƙarshe إنه فكر وقدر abin da ya faru sai ya je ya yi ta tunani sai yana misalin banza akan tunanin ya yi tunani sai yana kaddarawa ina kaza ina kaza ehem فقتل كيف قدر A'a, faƙutin فقتل Allah ya tsine masa كيف قدر ku ga yadda yake kaddarawa yake yin surkulle akan Qur'anin da muka saukar ehem ثم قتل Allah ya tsine masa كيف قدر ya yake yin irin kaddarawa nan akan Qur'anin mu yazo yana izgidanci akan Qur'ani ثم نظر sai wani lokaci ma da ya kalli Qur'ani ya tsaya yayi dogon tunani eh eh eh irge da kuka san masu izgilanci suke yi ya tsaya ya zurfa tunaninsa ثم عبس وبسر yayi tsaki ya bata rai kawai ya juya ba za a bi Qur'anin ba ثم أدبر واستكبر ya juya baya yana girman kai game da ya karbi Qur'ani فقال إن هذا إلا سحر يؤثر yace in hada wannan Qur'anin ba komai bane illa sihrun yuqsar face kawai sihiri ne aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ruwaito shi daga bokaye yan baya yace wannan Qur'ani yadda yadda yadda ake koya muku ta ake koya muku yara tatsuniya su zo suna bada labari to shi ma wannan sihiri ne ya koyo daga yan bayan su yazo yake mana ehem إن هذا إلا قول البشر yace kai wannan ma ba Allah ne ya saukar ba maganar mutum ne kun yadda Qur'ani maganar mutum ne to in ba maganar mutum bane maganar waye maganar Allah ne dukan mu mun yi ittifaki ba ehe سأصليه سقر Allah ya ce yadda yayi wannan maganar har ya ce Qur'ani maganar mutum ne zan sa shi a wuta kenan duk wanda ya ce Qur'ani maganar mutum ne me makoman sa wuta ehe وما أدراك ما سقر Allah ya ce mecece sakara in baka santa ba wutar sakara ehe لا تبقي ولا تذر inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta kashe wanda ya shiga kuma ba ta raya shi la yamutu fiha ita haka take la tubqi man dakala fiha hayyan wa la tatrukuhu mayitan ba za ka mutu ba kuma ba za ka rayu ba haka kuma har abadin abadin abada ya take لواحة للبشر ita ce take kwaye fata in aka zuba mutum azabar sai ga fata ta zagwanye ta zube عليها تسعة عشر mala'ika guda ɗaya da muka ba da misalinsa muka ce daga kunnensa nan zuwa nan tafiyan shekara dubu hamsin ne ko? ba ka muka faɗa ba? Eh, dubu ɗari bakwai a masha Allah waye faɗa? to ga wacce ta faɗa waye riga faɗa? dukkan hukun faɗa in Allah ya da akwai kyauta an yi wa malam gyara masha Allah tabarakallah kenan karatu ya shiga shekara nawa? dubu ɗari bakwai to mala'ika ɗaya fa to ita wannan wutar kunnan mala'ika ɗaya ne fa daga nan zuwa nan tafiyan shekara dubu ɗari bakwai to saboda masifar wuta ɗin nan alaihaci tsata ashar mala'iku goma sha tara suka riƙe ta tana jansu suna janta sake ni in da dubu a ce a wa'ancan yin aljanna ne ba ruwanki da su in an barta sai ta ɗebo kowa da kowa shikenan in ban in ban muku haka ba ayoyin ba za su fito muku da kyau ba me ya faru wa'annan ayoyin a- ayoyi masu yawa haka me ya faru akan waye wannan ya faru ne akan al-walidu ibn al-mughira walidu ibn al-mughira me ya faru da shi ya zo ya ji annabi yana karanta qur'ani wallahi sai qur'ani ya burge shi la ilaha illallah shari'a ta Allah ne qur'ani ya burge shi in ya burge ka ba sai ka karba ba sai ya tafi yana ta tunani akan Qur'ani yana ta tunani akan Qur'ani ashe su kuma mutane suna ta kallo dama duk mutumin da- da- da baya son shirya in ya ga ka kama hanyar shirya zai kokari ya batar da kai ne yanzu abin da yake faruwa kenan ai ana bin mutane na kirki ana saka musu abin da za su lalace su bata su zama mashaya su zama 'ya'yan banza to da aka ga walid yana ɗan sauraron abin da ake karantawa sai ƙuraishawan makka sai suka ji suka yi mitin sai suka kira abu lahab suka kira shi sai suka ce za mu tara kuɗi shi walid ibn mugira nan da kuke gani ba wanda zai iya tunkaran annabi ya lalata ƙur'ani tunda mawaƙi ne ya ƙware irin walid mu ba shi kuɗi ya je mana aikin nan a lalata ƙur'anin a daina fahimtar sama mun ƙarya ƙaryata ƙur'anin ya yi waƙar da zai ɓata shi kenan sai abu jihal ya gira shi sai ya kira shi sai ce mun ga kana kaza kana kaza kana ma sauraron mai aka saukar muhammadu mun yi ittifaƙi za a tara kuɗi mai ɗimbin yawa ka je duk abin da kasan za ka ɗau mataki akan muhammadu da ƙur'aninsa da kaza za mu maka sai ce haba haba kai kuwa yanzu ni ne a cikin makka wai har za a ce za a je za a tara min kuɗi ni kun san ƙur'ani da azumin ce me Allah ya bashi kuɗi wa mahattu lahu tamhida wa banina shuhuda summa yatba'u an aziz ko yace ina da kuɗi na sai aka ce sai aka ce masa to kaga wannan qur'anin ƙaryan nan da aka saukarwa Muhammadu sai ce wallahi ba ƙarya bane kuna bi na sai wali ya ce wallahi tallahi kun san duk garin nan ba wanda ya fi ni iya waka ba wanda ya fi ni sanin waka wallahi wannan qur'anin ba waka bane an ce ƙarya an ce waka ne ce wallahi ba ƙarya bane ba waka bane wallahi Allah ne ya sauka to Allah ya saukar ya za a yi ya yi shiru ya kyale su aka yi wata magana sai suka kaman yana dan supported suka ce mutanen ka fa suna zargin ka ma ya za a yi ka je ka bata qur'anin a wajen mutanen ka sai ce bari zan yi tunani fakkara wa qaddar thumma qatala thumma utila kayfa qaddar thumma nazara ya tsaya yace yayi tunani yace kai thumma nazara ku banni ma in ƙara yin zurfafa tunani na ya tsaya ya zurfafa tunaninsa ya zurfafa tunaninsa ya shirya yadda zai je ya lalata ƙur'ani shi ne sai ya fara wannan magana ɗin wace magana ya fara alaramma ya ce in haza illa sihirin yu'uthar ya ce kai ƙur'anin nan jama'a ta ku sani ƙari in kan baya da ya ce da ya faɗa da kansa ya ce wallahi Allah ne ya saukar da ƙur'anin nan ya ce ba maganar ɗan adam ba ne wannan maganar babu yadda za a yi ni na iya waƙa ba yadda za a ɗan adam ya saukar da irin wannan maganar sai yanzu kuma saboda kiyayya ga Allah sai tara mutane muhira walid ibn al-mughira sai tara mutane in hadha illa sihrun yuthar ya jama'a ta ku sani wannan ba komai bane sihiri ne annabi ya gada daga yan baya in hadha illa qaulul bashar wannan ba komai bane maganan mutun ne ya faɗi wasu maganganu da yawa sai aka hakaikoto wayannan sai Allah ya ce mai sauslihi saƙar wannan abin da ya zan sashi a wutar saƙara wa ma adara kama saƙar mecece saƙara la tuɓi wala tadar ba ta kisa kuma ba ta rayarwa la haula wala quwwata illa billah lawahatun lil bashar mai ɗaya fatan jikin mutum ta ɗaye a mayar ta zubar da hanji a mayar mutum yana cikin azaba shi kan kullum akwai mara lafiyar da zaka je ka same shi a asibiti bayan ka fito a zuciyarka ka ce ina ma Allah ya dauransa saboda ka san ko ya rayu ya zama matsala a ganku shi ma matsala ne a kansa to haka wuta wutar wutar kafirai take ba rayuwa kuma babu mutuwa to wannan shine abin da ya faru shine Allah subhanahu wataala yake fadan yake karan yake labarta mana a waɗannan ayoyi din na'am ana ran makaranta min su duka
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ana ramma Allah ya baka mata ta gari baiwar Allah mai bin Allah wacce ta fika ibada da bautar Allah Allah ya ƙara maka imani ya ƙara maka albarka karatun da kake Allah ya albarkace ka da kai da abokananka da ƴan uwanka da yaran musulmai gaba ɗaya na ji daɗin karatun na wallahi shi kenan ina ga an gama fassara ko a kan ƙara bi Allah yake cewa zarni wa man khalaqtu wahida ya kai manzon Allah ka kyale ni da shi shiwa shi waye wane ne walid ibn al-mughira rabu da ni da shi kalaktu wahida wanda na halicce shi shi kadai babu kudi babu yaya duk al'amuransa a guri na yi shuki waje an tulahu malam mamduda sai na zo kuma daga baya na bashi dukiya mai yawa malam wasi an kenan wa banina shuhuda sannan na bashi yaya ga sunan kuna kallon su hadiri na ma'ahu suna tare da shi ba su watse ba ba sa bata ba sa bata tare da shi kullum suna tare da shi wa mahattu lahu tamhida kuma na ƙara masa dukiya mai yawa sannan sun mai yatmau an azid kullum bukatuwansa a ƙara masa a ƙara masa a ƙara masa duk da kuma yana shirka ga Allah Allah ya masa amma yana neman ƙari ko baya bin Allah shine kufurun ni'ima duk abin da Allah ya azurta ka da shi in baka godewa Allah sai dai kai ta neman ƙari wallahi za ka yi asara ba za ta maka albarka ba kullum in ka tashi sallar dare Allah ƙara mun a'a tashi kai wata guda kana cewa Allah na gode maka da kamun ni fa Allah a duniyan nan kamar ni kadai ka fi so kuma kana cikin gidanka yar bukka kana yar bukkan ka amma kana cewa ya Allah duk duniya ba wanda kake so iri na ka bani dan wannan bukkan ka bani wajen kwanciya kuma ina zaune ina lafiya ta kalau to gobe sai ga bukkan ta koma dakin kwano in ka ƙara godewa Allah gobe sai ta koma mai abin nan aluminium in ka ƙara sai ka ji ana maganan dakin in ka ƙara gode amma in ka je kullun roƙo Allah ya ma kullun baka gane shi ya maka dan kaɗan da Allah baka yi ta godiya sun mayat mawa al'aziz kalla Allah ya ce ina wannan kafirin ba zan ƙara masa ba innahu kana li ayatina anida yana da taurin kai da walakanci game da ayoyinmu ba zan ƙara masa ba kenan wanda bai gode ba Allah ba zai ƙara masa ba sa'urhiquhu sa'uda zan saka shi cikin wutar jahannama aisa ukallifu hadal kafira fi jahannama azaban shaqqan la rahata lahu minhu zan dora masa azaba mai tsanani a ran kiyama a cikin wutar jahannama babu hutu kamar yadda Allah ya ce wa may yurid an dhikri rabbih yasluku azaban sa'ada inda ka bar qur'ani ka ibin Allah ka ibin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to zaka shiga azaba mai tsanani innahu fakkara wa qaddara wannan kafirin kan a'amala fikrahu yana ta aiki da kokolwansa wa arada ra'ayu fi shanil qur'an ya fito da ra'ayoyinsa dan ya aibanta wannan qur'ani din wa awqa fi nafsihi takdiran yayi ta kawo wasu misalai game da sifofi marasa kyau da zai soki qur'ani da shi liya'lama ayyuha aqrabu ila qabulin nasi lahu ya nemi kalmar da zai sa mutane su karba su bar qur'ani innahu fakkara wa qaddara yayi tunani kuma yayi ta kaddarawa fa qutila ya halakar da kansa aka tsine masa kaifa qaddar Allah ya ce hab wannan ba zai mamakin kansa ba mutane ba za kwayi mamaki ba kaifa qaddar ya yake irin wannan kaddare kaddaran sun makutila kai Allah ya tsine masa ma kai faƙaddar Allah kansa yana mamakin yadda yake yi irin nasa mamaki na ubangiji irin yadda ya dace da shi kai ma kai mamakin wannan mutumin kuma lalle mutumin na abun mamaki ne sun ma nazara sannan wannan mutumin ya tsaya ya yi nazari game da al'amarin Qur'ani yana binciken kalmomin da in yaje zai bata Qur'ani shi ai kun tuna lokacin da Abu Jahl ya ce masa kaza ko sai ya tsaya tsaya yana tunani yana nazari to wannan shine summa nazara din summa abasa wa basar summa qaddaba wajahu ya turbune wa basara wa taghayyara launuhu sai ya canja ya turbune kawai yana ya za a yi ya lalata Qur'ani din nan sun ma'adbara wa stalbar sannan ya juya yana da girman kai yana ganin ai an gama da muhammadu kam in gama da akwai kalmomin da za mu yi bata ƙurani faƙala in haza illa sihirin yi utsar ya ce wannan ba komai ba ne sihiri ne annabi ya gado ya ruwaito daga manya-manyan bokaye a baya in haza illa ƙaulul bashar lalle wannan ba zancen kowa ba ne zancen ɗan adam ne ɗan adam ne ya yi ƙur'anin nan bayan da ya gaya musu ya ce na san larabci na san waƙa ba wanda zai iya kirkir ba wanda zai iya faɗan ƙur'anin nan ba ƙwararren mawaƙin da zai iya wannan wannan daga Allah yake amma yanzu kuma yace in hada illa qaulul bashar shi yasa ka tsoraci maki maki kai dariya yace kuka kai ko kai yabo yace wallahi ya tsitsi ne maka wannan shine maki to ku duba fa qur'ani ya san qur'anin amma saboda kiyayya yace in hada illa qaulul bashar Allah ya ce sa uslihi saqar zan jefa shi a wutan saqara kenan dan a nuna maka ba qaulul bashar bane kenan qur'ani ko tunda wanda yace maganar dan adam ne Allah ce Allah zai kona shi kenan ba maganar dan adam bane maganar mahalicin dan adam ne wama adraka ma saqar wacce ce wutan saqara din nan saqaru ita ce la tubqi wala tadhar ba ta kisa kuma ba ta rayarwa innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab haka ɗan wuta duk sanda fatan ta zagwanye sai a sake sabuwa a ci gaba da ɗanɗana masa kuda lawa hatar lulbashar tana zagwanye fata alaiha ce sata ashar akwai mala'iku guda goma sha tara a kai in allah da gobe su ne za mu fara tattauna kan alaiha ce sata ashar sannan sai mu shiga sauran ayoyin da suke ciki wannan suran ban gaya muku makka ce madina ba ayoyinta nawa ne duk ban yi magana ba duk ban faɗa ba kawai saboda manya-manyan sakonni da suke ciki ayoyinta hamsin da shida ne ayoyinta hamsin da shida sunanta kuma muddattir sura kuma 'yar makka ce a babban abin da take karantarwa shine kowa ya tashi ya zama mai wa'azi mai da'awa duk abin da ka ji na karatu ka isar wa mutane in ka ga mutane suna mummunan abu kar ka kyale su ka sanar da su in ka ga ba sa yin wasu ayyukan ibada ka kwadaitar da su yin wa'annan ibadu din wannan shine abin da ake so a yi za mu dakata a nan gurin subhanakallahum bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh